الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اجعل لي ذنبي ويسر لي أمري وأحمل عقدة لساني يفقه قولي وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الاثنين جعل ثلاثة على والإسعافان عبادة الدنيا يوجد الرسول فإن الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم في رسول الرحيم والذي يتبعه الرسول عبادة الدنيا الدنيا كما أن أولا من كتاب رسالة الذكر وعلى يوم رمضان وقدره آله وأصحابه يوم تبرك على محمد جميع الدين من يلد الجاهلين يدعو الجاهل بالقلوب ومن جاء كان الدين نسأل الله الذي أعاد ما يجري وارجو في رمضان abin da yake wata ne a kan ma'arba shi ne irin tsakani da ake mutu ya fi yin kwanan mutu ana na ma'arba a yin kowa ana ya wata dama a yi ina an yi wuri da kowa ba wanda ne wani ne ya kuma kawo kamar kula kuma ya kalu ne ya wata zafi an gani ko wani da kwanan da ya واعمل ما لديك وفي عن بعيد ولا أول بلد حاصل على البلد الشيء الموجود ويبقى أفضل فرد الأول أن يأتي يجوز وأفضل هذا من يجوز وقال في الأولى تخيل من العالم إلا النبي آدم الذي يجوز وأنه sarka ko kayan yana da yake ilimi ba a wanda ba kuma wannan shi ne ba ba su ne wannan shi wannan tsarin ya mun yi ne wannan sala da ne kima da ta ko da ta ce da sala shi ya ce yana kallon ko ne ne da ko ayan da ba ko ne da ne ba ne saboda kawai ya mun zo ne هو التي هذا لا يقدر كل واللي يعمل فيه يقول لا يدري فيه شيء وتقوى عند المؤمن ولو كان في الأرض الذي قلت على سبب الله والذي لا قوة إلا به يقول بهذا الهدف وكيف يقول كما يقول لا أقول ما يأتي من هم هم هو يعلم لا يعلم يقول الذي يقتل هو من يكبر عليه في العالم هو الذي بشيء يدرون يعرف وأحسن الكبرى التي يعرف وتنفي فيها لا يستعين بها في الدين وسوء المعاملة المعنى ومن المعاملة الجميلة مرتدع بالجاهلية كان ينتظر إلى الأمر في كميات والفرد يغذيه الوجود يومئذ أبدي يرى خلقه يبكى في الأنانية ولا يجوز الثلاث الراجع من الجديد والكفر يريد الوجود الجديد ثم تعود الى وجود الوجود الجديد نقول ولا تتكلم بالكلام الغريب تتكلم وتقول تنزل الوجود بلى هذا هو الجسم الذي وحده الوجود عندك كمين إنه إذا مثله يؤتى أين إلى فالذي إن أعلم الله هو لازم يوجد أي بعد كل الذي يشهر سوى نور المولي ولا سوى نور المولي ثم نور المولي ولا سيدنا لكن هو الذي يقول da ke wa wata biya na amma wata da kuma zai zo na wata biya. Wanda na za su biya da ake gaba ɗaya da adadin wannan. Duk ba da adadi kowa ya adadi wa ya da wata abubuwa ba a ba ta yi zuwa ba. Awa da biyar a yi zuwa ya kasa da zarar biya da yawa. Amma da wata. Mutum ne karfe ne wulan karfe wulan karfe da wulan. Walau ma ne a kula wajen kasance yanzu kun da ya ce wani yau ko ko wani ne gurin da al'umma wanda a kawo mu da sauraron da kan gurin da kan da ke da ila ka da yau ko ni a haiku idan an mutu ku da wato ni an mutu ku da ke mara da ku kada ne ba ma da shi da ni da da ko ni ki ku ne ana mutu ne da ni na ba lokacin da wani ne mara da tsakar yau kuma ya ta daga wuya a kasuwa daga wuya a kasuwa wani ne a kan bai yi ko tsada wurin da ya yi su wani bai yi ko tsada wurin da ya yi wani sa'ayi ya wata da mu da ya yi wani sa'ayi a nan ya da ya yi wani sa'ayi ba yi wani ya zo ke mara wani da a nan a kawai ya yi alkawari da ya yi ဘောဓိကိုသိတာအရိယာမဘုရားလည်းဒီလိုမျိုးပါပဲ။ ဘုရားမှာတရားရဲ့အဲလိုသိတယ်လို့ဒီမှာအောင်လို့လည်းအမှားအဆုံးတော့ဘာလို့ဒီလိုလဲဝိညာဉ်ရဲ့ဘုရားကဘုရားလည်းဒီလိုဒီလိုမျိုးပါပဲ။ ဒီကတော့ဘယ်လိုလဲဒီလိုဆိုရရင်အဲအမှုတွေကတော့ဒီလိုဒီလို الإنسان يتوقع عن المال حتى لا يتوقع النور هذه المعنى لا هو نقول إذا كثير نقول بذلك الإيمان فأعطانا الله كثير تبعث من ذلك يعتبر فرد من الأمر هي الأمر فمن الجلال علينا ومن الجلال إلى من خلال عن ذلك المدبر للجماعة والذي سبب التعليم هي الجماعة لا سبب التعليم والقرآن يقولها وحاول أن يكون طويلا لهذا فيقول لك كما قاتل الجن أمر لي أمر لي يتوقف جماعة كما تدعون അങ്ങനെ നമ്മുടെ ലാഭ ദൈവം നമ്മുടെ ജോലിയില്ല കാരണം အလားတရားရဘူးအောက်ကိုလည်းဒီလိုကြာတော့ဒီလိုကြာဘုရားဘာသာရေးကိုကြာတော့ဘုရားကြာတော့ဒီလိုဘုရားဘုရားရဲ့အာအေရောဘုရားဒီလိ ုကြာဘုရားဘာသာရေးရတ်မီးတယ်ဘုရားဘာသာရေးမီးတယ်ဝါဘုရားကာတူကြီးပြောလို့ပြောတာလို့ဘုရားဘာသာရေးကိုပြောလို့ရှိတယ်ဘုရားရဲ့ဘုရားအိ မ်ကြီးကိုဝါတရားပါ يتضاءل في هذه هذا هو الوجود إن كان يمكن أن يكون الذي نقصنا تضاءل في الوجود كعب الذي نقصنا هو الذي يعمل عليه الذي يعمل عليه هذا هو الذي يعمل عليه الذي يعمل عليه والذي يعمل عليه الذي يعمل عليه Today, Monday is the ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့ဒီကနေ့ကျတာဒီကုမ္ပဏီတွေကိစ္စတွေကဝတ်တယ်ဝါ နာအာအာဘယ်လိုလဲဒီလိုမျိုးတွေပြောတာဒီလိုမျိုးအကျိုးရတဲ့ဘာလို့ဒီလိုအမှုကြီးတွေတော့တော့အဲ့ဒါတွေဒီလိုမျိုးတွေနေနေတာဆိုင်တိုင်း နေတယ်တော့ဒါကိုကိုယ်ကြီးကပြောတာလည်းဒီလိုဒီအိုက်နေရတာကိုသိလို့ရှိနေတာဘယ်လိုလဲသူပေါ့ရရတဲ့ဒီလိုလိုက်လို့တော့ပြတာပဲလို့ပြောတာ ဒီလိုတော့ကြာကြာတဲ့ဒီလိုတွေဒီရက်ဒီတော့ဒီလိုဆက်လို့တော့ပတ်တယ်လို့ရာဇလာတော့တော့ပါတယ် قوي بالدكتور والمدرسين والذين يعملون يلعب وزارة الذكر له أن arzuwa kuɗi arzuwa kuɗi da da za a kai da ne ya zo kuɗi ne ba ne haka wani wani ya yi wata ran da ke wannan ya zo da ne yawan yin ba da zuwa ana yin shi gaba ne da ka fara fara da ne yau da aka tattar da yi da ya ce ai da wannan abu da zai yi da wani ne ke ba ku ne ne ke da shi kuma ba ku ne ke ba ku ba ba ta san cikin koda da yawa kudin da yi wanda zai ba zai fitowa amma kun yi za su ka ba su da fitowa wallahi ba wannan da fitowa ba a yi ba a cikin da wanda zai yi da ya sai gane cewa zai fi da ake yi sai da kuma a zo ko wani mutum ke maka zai da kuma Ido da haka da abin da na yi da na tsaka ga kuma wato da abin dukiya da ne. الشيء ما يدري به اولا فكيف اوفر في حياته فوفر نجم لا تدري به العام فلا يقول له لا تدري به فعشان اقول لا اقول الانسان مستوى ذلك الله لا يدري الا الله يومين لا مدار وجهه بعض السلف هو مخلوق لما لا من الله كعبد يقول لك لا تدري bayan ya rawar da kuma turai idan ya dawo bayan an yi sallah in ya dawo wanda ba ta abin da ya wani ba a gobe ba idan ya dawo bayan nan to zai zo ba ku ne kowace na da da Allah in ya dawo da shi ya da mutu ku ga ni da karfe goma idan ya zo ya ku da ta ga ya da abin da ku ne sannan wanda ya sha shi ke ku ku ne sannan ya dace da wuri ya ce ba su godiya to kai ya umarci ne ai lokacin da ba ka aji ma da lokacin da ba ko kuma ta fadare rana a gaba rana dare amma shi ya yi aji ya ta wuri godiya ta ina da ake yi ma kai ka zo ba ka aji domin kawai ya yi wato wuri guda da ya yi godiya wani wani abin abin kawai kamar yadda yi da ne ne wala a cikin cikin da kuma sai da ta wani ne da ana ne da tsoro wani da ne da wani to sai ce shi ne shi na zo da shi da ruwa wato ya ba da ya ce to ka ji ko ka iya ta aiki gaba ɗaya za ka ji da tsada ka ka zo da shi wata kiwo da ta ake kuma za ka nuna da rajin da domin da lokacin za ka haifar da kan kuma wani ba இதுல அவருக்கு நிர்வாகி யோகிவா கொடுக்கிறது உலகத்தை இப்ப கொடுக்கிறது உலகத்தை dokar ka kallo abin da ya baka matsayin wanda ya baka matsayin ba ko da ka kallo sai ba ku yi ba amma kada ku ba ka kallo da duniya ne wani da za ba ya ku yi ko da ba ya yi allo kada ka yi na kawai za ka ta hasa tsira kada ka yi kwanu da ya yi yawa in zan samu ne ya yi yawa da wani in ji ba wani yawa da ya yi ko da na'a ولا عملت كذلك المجهول هو عملنا هذه وهو نفعل به فالكثير من الخلق يكون عنده ضرورة نفعل به إن على شعور الأربعة لا يتقبل ما مطيون لا إنسان هو بالتنوير وعبد كلمة لكن والمرض يرى لا يمكن ويكون يجري لا لا تقام بالتدبير الا بالجوال الارض الوين بعض يقول هذا يوم عيد يجدع راديو بسبب أنا يقول يجري يجري ويقول ثم لا تقول لك الدروس وقل لا يقول ولا تقول لك الدروس ولا تقول لك الدروس وعليكم عمل الصباح البدر لا وجه لأي زلة جبنه لا وجه لأي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أن أنا هو الرجل يقول المسيح ana kai wa al'umma da albarka wanda yake da mu za ku ba a cikin da san a kudin da ke da mu ala da mu ne da a da ko ya wani sauran da kuri da ya ce wa su wannan halin mun ne a da mu ne da sai wala da ka ku da la ko ba da mu ne ba kuma ba shi ma aiki yawa ba da mu kafin a da duk a zaɓin sauya da kowa ya zama da ya ana kuma an yi ɗari biyu ko ko da yawa bayan na zuwa wani ko da wani to wani da abin da za ka ɗauki a bayan aiki a nan da yake yi in ka wani ba yawwa da yi wa rawa wa Muhammad wa rawa da yawon da ta wani kafin gina sadaka Allah alai mai yau da sadaka ga mutane da yan uwa ne wani kuma ne da ya cikin mulki ko waye ne ma da kare shi wa wannan azu mutum kaza ne ba da shi mutum kaza ne ba wa shi mutum kaza kana wannan da wannan abu ne lokacin da shi ayi wannan lafi wani shekara sai farai ko ni dan ne ko ma su ko ya ko kaza ne ko ni da wannan ya ya wai ko ma nan kace muna yi da shi ne ko mu ne da wannan ya wannan ne ya wannan saboda haka wannan sunan da ya samu da ba ko su da ne ya kai alheri da za ka yi wani har da za ka yi wani za ka yi wani ya yi da ba kuma ya yi kuma ya yi da wani ne abin da za ka ba wa Allah domin kai ne da zai yi wa Allah ya yi idan kai wa Allah da zai yi da zai ba a da ya ba ba da ya yi ba ìwà òṣèlú ìjọba àwọn òṣèlú wa. Mo ra ìjọba àbájá tí wọ́n ti dábà lórí àlóyè àlóyè rẹ̀. Wọ́n lè ní ìgbé wọ́n ní àbá àjẹ́sí ọkùnrin wọ́n sáré àlòkòtò lẹ́nà wọ́n lè ní ìgbé ìjọba àwọn àlóyè wọ́n lè ní ìgbé àlóyè àlóyè ẹ̀kọ́ olùkọ́ àwọn olùkọ́ àlóyè. wannan aikin da ne kada a cikin cikin da ya yi da mutum Allah wa tilawa Qur'an da karatun Qur'an musulmi da tawaru wa tayammum ba'dahu da bidiyar ba'dahu wa hadisi da nake aiki yau ba wa tilawa da Qur'an aiki kullum ana cewa an yi wa cikin Ramadan amma sai da wannan aiki da yake والعقل المكاني جلد لنا والملاجئ تجمع شروط الناس جلد توراني جلد لنا الأعمال كنت أنت جلد لي أعمال كما يعني جلد توراني كنت وين توراني هو اللي على ذلك فوق ما يجب فبيه ولو الفضل فتورانون ثلاث أعمال كل ما كان يقول لي ذكر يقول لي هو العالم daidai karatu ne karatu da ba a da shi kai kana yi zama da kawai da su kawai. Kai kokari da bibi wanda za ka amfana wajen gudanar da shi ne da rayuwar shi ne kawai. Waɗannan yana da yin ba za su kare ba su ne da Ni za ka ku kuma gaba ta yi da shi ko iyaye su ba ka mutu ba da ƙaunar da wani karatu da sarari ba. Duk ne ba ma da ba يعني التوجيه العادل لا يتابع من التوجيه المبادرين حق عليه في كلمه اقول له الكلميه لا تدري له غير كلميه اقول له في الكلامه كمن في سياسه ليش والاحتكام في نفسه ليش اشتكاك له؟ لان رمضان السنه الحقيقه رمضان السنه مفهومة اقرأ رسالة عن الإسلام كي أكلم يديمون إلى الكلمة والذي هو وكيف هذا وسلم جعل أعصابه من تسلل الوجود الإنسان الأمور وكيف وقال وكذا بها الوجود Thank you. dua da wasu babu a babu da ana da wani wani wani wani wani da ya kai da kawai waɗanda kawai ba shi da shuri ya bukata za a ta raba wa Allah ya har mu gaba ya Allah don ko da wani ya kara ba da kuɗi ne su da goma to wannan shi to sai ce a yi kokari da za a raba a samu don ka zama ku jau fanta an annan akla wa shurba lafiyar rabin ne ka sani cewa a cikin littafin za ka gane cewa فتعرف هذا الحديث وان الاكل والشرب الاشياء لا يشتري أتجد قالوا الأجل من أجل قالوا سوى في رجاء تعرف المنزوى بايع كريم في رجاء تعرف المنزوى بايع كريم يوى سنن فيما يجري وأن الجنابة ليلة لا تدرك الصوم yin jaraba da dare ba ta hana azumi mutum da tashi da jaraba ba ta suna yin wannan tafiyar da sauran ɗalibai su ne cewa mutum ya barka cikin dare mafarki sai ta yi da jaraba kuma ga shi alƙalin ya kudu arzikin da yana nan ba abin da ya taɓa ba ne kun ga wannan cikin misalolin azumi za mu koya sai ya ce wa in gane ne da wajibi rabu wa halika halatta yau sala duka cewa wajibi ne yin wankan jaraba saboda ka ɗauke jaraba ka yi ka kuma da don kuma yin sallah haka ba za ka yi sallah ba ka yi a yauwa amma dai da mutum ya farka daga raba ba komai sai ya farka ko bayan asuba mutum ya kwanta ba su yawa barci ba abin da ya taba wa ali da abin da ya taba wa ali na ja daya ali ala sau da ramadan ya ga ce ga iyaye wajen yin azumin ramadan wa auri aulan da sauma ka taro wa da ƴaƴanka azumi mata a ɗako duk lokacin da za su iya shi ne za ka abin da iyaye suke a ce ba za a fara an ya fara su kayi rai sai dai maka ba ta eh in aka da zai shiga ta ce ya aiki haka ya yi idan kuma ba zai shiga ta ba sai to dan ƙara ne har in yayi kai azumi ma a ba shi wani abu dai ya wuce abu yau a ciwo min ilimi ka ciwo ma in dai da iko domin ka karfafe shi yau su ba shi ke so da bai za ka ja ruwa za a yi ɗaukar hankalinsa har ya kai na ga zai shiga ta ne ya ce to ya yi rai a yi wannan ne to sai ke cewa mara da ya fi wannan wa azar ke tsara su yi nuna ƙudu ka kiyaye ka yi arziki sun abinci a cikin arziki nuna ƙudu ba za ta rufe ba ba mana a tsara a yau duk wanda ya sha arziki ne ɗaya wani ya guda ɗaya amsa da gaban ba alaihi kaza sai ya yi rabuwa wacce wani kuma sai ya fi duba ga Allah kun ga shan arziki ne magana ba wani rayuwa da ke yi yau mutane idan ya aka zuke ya ga yan uwana su yi ka kiyaye alfikara ce ba ta cin abin da ba ba wa zan da ki yi amana ta ka kiyaye bayyana wa ga wasu mutane shi ne za ku ga iyaye ka da da wahala kai ka kaso iyaye da ba ne da ko da wahala ka kaso ka ce kai nan da ba ka kake cin abin da kuma wani wata rana ba ta yi amma da wahala a ce ka ga ran da take cikin bari za ta ba ko za ta abinci da ku ko a nemi uwar kasa a je a rana ana al'ada ko na abu da yake ba da wannan lalura amma yanzu ba mu wanda wanda yana da yake abin da yake ko a abin wanda zai karawa su kan ya ya girma yin gaba daya amma da ya ga yana shi ya wanda yake babu mu ma da ga shi da zai ya wa ya to da haka a yi wannan bayyana ba alfitru jar'atun ala Allah domin sun kai azumi kamar wato zara'a da sura ko ne ga Allah wal ikhfafu bil islam da rayna musulmi kai azumi ba da rayna musulmi wa waqatu bayyana nas sannan kuma adam da hayati ne wa rashin kunya ne a gaban mutane ba da ya ce galan da tahi ba suna amfani da na'am in ba ka jin kunya ka je kai abin da kake dama ga sai aka yi ma ba wani umarni aka ba ka ba man ja abali umin ba wani ja abali ko to irin wannan wa alam ka sani anna man la dawma lahu la inda lahu duk wanda bai azumi bai da ni eh bal ayi bar harf kubra shi ko ayi farin ciki ne babba bi imanin sauri da ne da azumi wa qabuli ibada da kuma karɓar ibada adabu siyam na da azumi na daya sai bin tsari iyaye hannu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قلت لا يعني قال سبق غير يجي من لم يدع قول الزور دو الذي هم كانت ايابا والعمل به لاي لكيا فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه Allah bai da bukatar da ya cin abincin abincinsa wata rana wuce abincinsa shi ne ba da ke cewa sai ka yi azumin kuma ba da in dai kana magana ƙarya zai je ya zauna ya samu guri kawai ya ta je ka ƙarya a kai jira ana jiwa to Allah bai da bukatar kamar cin abincin ka da abinci saboda haka abin yi ba da shi ne abin da ake magana babu da sai rawar bukari an yi da'a bi ma'ana ya turu ya bar shi na biyu da na uku da na hudu na biyu shi a sabo yana cikin da rawar da yin sabo na uku wa isa da yin buɗe baki na hudu wa du'a'u da addu'a kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam domin annabi ya ce ta saharu ku rika yin sabo ko abu yana da kana so ka farka sauran minti ashirin ka sha ruwa alkuli da kullum to kai wata ilimi ma an yi zai zo an yi alhiki ya zo wato ba su wa saura mun ke ajiyar kana ba su ajo a karfe wata da har ka sani wannan adadin ya zo ba ka abubuwa ba ka haji ba ka ba ka maka ba ka mutum da kana da ke yi a kana ba su har ka zo ma har ka zo ma saboda haka ne inda ramadan ta zo ya rage awa ɗaya kafin a zuwa ya kullum inda zai ka farka inda da ke wallahi ba ba kar ke wada ne ko kwana da da cikin duk abin da za ku yi wa Allah ba to da ko ne shi to dai ke cewa a bari da duk ku baraka domin a cikin gaban akwai albarka ba yawan su abincin ka bane yake rike ka abincin da kake da kai bismillah sai Allah ya sa albarka shi kuma mun zaba na albarka ne bambancin gare da akuya mu ce ce wa qala sallallahu alaihi wasallam la yazalu nasu bi khair annabi ya ce mutane ba za su fice wasu alkhairi ma adda da su da wasu kan suna gaska wa mu da bai mun ta hukun alaihi bukari da su da su bai wa qala sallallahu alaihi wasallam idan aqdara ahlukum fa yusir ala tamri annabi ya ce idan sai ku yi da baki ku da baki da dare shi ma yana da yana da kake da Allah ya dauka ko mana sai ke bari ka umara ka domin albarka an san ku fa in lam yajid sabra fal ma idan har mutum bai samu da yishu ba to ya jawo ba fa innahu lahu domin abu ne mai sai wa an da lamin da sabai ma'an tahura an gane ruwa ne mai sai da yi wani abu na da wani na biyar kada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan afsara qala annabi ya kasance idan ya zo da rage na cewa da haba zama ku wa qiyal lati awruku wa thabata al-ajru insha Allah da haba zama ku wannan ma din fada ajri ina jin wani ayyuku Allah ya kasara ha duk shekara ana mai da jari da haba zama ku ne kuskure kuma duk shekara da hukun a ce da an gyara ba shi ne za a dawo da shi za mu zan wani ta haddace a haka saboda haka muhimmin din ba wata duka da take za a daure an ga ibo saboda haka sai ruwa za ta bi ne za a zama wakil da ke auro bidiyoyi sun rike wata matan ajiyar da sha Allah lada ya tabbata da yarda Allah shi ne malamin da ke shi bayan an ci ba wai kafin ka ba domin idan baka ci komai ba baka sha komai ba kace za a zama kai kai ke yawwa ai ruwa za ka sha ka ci da bino ka sha ruwa ka ji daɗin dawo daidai sai ka ce ka ci ruwa ka ci jijiyoyi biyu jiki kuma ba wai ana cewa da hawa da hawa ko wata da ta ba wannan wajen an gane sai an ci ai ka ga da haka filin ba su ne ba ku yi alal fashi saboda haka abin da yake yake kake faɗa ci ruwa ta ta sai ko wata da ruwa kana kuma cewa ta ta bayan ka yi wannan ka nutsu sai ka ɗaga hannu ka yi addu'a bismillah yayin da zaka ci abu kawai bismillah zaka ce bismillah ka ci abu ka bayan ka gama ci ka sai kuma ka daga hannu bayan ka ce za mu zama uwarka da ta haro wanda ba ta ajin in sha Allah sai ka yi addu'a ka roki Allah abin da kake wannan shi ne yawa kuma a addu'o'i da su a kan za mu zama uwarka da ta haro a addu'o'i da su kakaf bayan yin ruwa ba addu'a mafi ingancin wannan duk addu'o'i da kuka gani gaba ɗaya na kawo wasu ba da sun kawo alhamdulillah da ni ba ko ba to al'amari zuwa ne zuwa da azumi gaba ɗaya ba wanda take wannan ne kamar wannan ba ko da haka ma da yake hakan rawa Abu Dawud Nifa wani ya yana daga fa'idodin azumi. In idan ya abu zuwa ka sani ya kai dan uwa na musulmi. Allah la farada alayhi sawma ibadatan lillah. Allah ya wajabta mana azumi dan yin bauta ga Allah. Azumi ibada ce ga Allah. Wa annahu wa lahu qawaid adida kuma yana da fa'idodi ilzigabu masu yawa. قال الله تعالى domin Allah ya ce ayyuhan ladina amanu kutiba alaykumus siyam ya wanda suka bada gaskiya ya yi wanda shi na abu ne wani yare ba ne guda nawa ce da yawa guda ta masu da hukumi to kowace da za ka yi umarni da kowa ne yake zuwa kamar yadda ya saba su ne ke fada kowace umarni da kowa kowa ne an gane ko kutiba alaikum siyam Allah ai ko riba alaikum siyam ya wajen ya muku azumi kama kutiba alal ladina yukafikum kamar yadda ya wajen ta ga wannan ce kafin ku da Allah sun tattara ku ko kwa da maka kawa mun bari ma da kawa farkon karatu ya ji da kai ku bai raka bai na ma'asiyatillah intizal awadi wa tilab awadi shi ne shi kamar yadda Imam Nawawi sai sai ku da ke fatara ma'anar ta kawa sai ne al-baqara ai litasiru ala martabat taqwallahi fi siyam dan ku kai zuwa ga wato matsayi na tsoron Allah madaukakin sarki ta hanyar yin hannu don ku kira da matsayi na biyu wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam as-siyamu sunna annabi ya ce azumi ga kowa muttafaqun alaihi bukhari da muslim sun hada akai dillatul aymani min ar-rabat wal athar wanda yake hana mutum yin mutum ba ta farfasa shi maganganun da za su kare sha'awa wala ne da kuka lokaci a baya هي غرض فلا حج أشهر معلومة فمن فرض فيه الحج فلا رفع هي غرض مغيرين ذلك الأعظم من الذي في ولاية الباب يجي ليك سوى والآثار للبيت وبقاية من الناس وقاية الأجني كما يقولون نعم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فقر صائما كله هو الذي يجد الأجني dalilin da muka ce yana da yi kokari ka nutsa ba mutum nawa za ka ba da yi wa azumi a duniyar da za ka yi kasar da mutum yana shi jaya shi jaya ba ba ta wuce da maka da wajen da muke faɗa ba amma ya tara ku yana tara ku tsawon wata ne zai yi kira azumi kawai zai yi kira kawai ko da za a ce da kai kai ma yi kokari ka biya haka ya kamata ko da za a ce da kai kai ma yi kokari ka biya ruwa da yake da wani da ake kana da wuri da adali za a ba shi wani mutum da yanzu abin da ake ji an ba shi hasana goma kai ma za a ba ka irin da goma shi da wani ke neman wato da karkashin mutane su ne da su domin kada ka ba da wannan ba shi ba ba da yi kan naka ba bai wa azumin ka ji ne ba bai wa ji ne ba kowa kai ne shi kana da lada amma fatan akwai wanda ka ji da shi lalar da ya yawa domin kasan yana cikin mutu da bashin mutu da yau to wannan shi to da yake cewa duk wanda yayi wannan yana annan guda ya kusa ne a cikin sai da yau tare da cewa ba za a kawo da shauye da dan komai daga wannan ne azumin ba ba za a kawo ba komai ba sai rawahu tirmidhi لو وقال صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعديل حجته yin umara a ramadan da dai yake da ake ma ne Allah ya su da yake da wa da kuma muka bada wuta Allah ya Allah ya mu da zuwa sau da haka ku yana da yin masu kuɗi da suke tafiya da kai ma dan Allah ba ku guda ku da rubi da Allah amma duk wanda ya san ya ake yi na farko ya kalli wannan hadisi ne da yake da me aikin hajji ba akwai ruwaya da ta nuna ma annabi alaihi salatu wasallam ya ce ta mata ta mata ta mata kuma yake da shi annabi yake wanda ya azumi a ramadana yake ya azumi a wuri na umara a ramadana kamar wanda ya hajji tare da ni kuma cikakke cikakke cikakke saboda haka in dai ana yawo ba da iko a je a yi ibada a je a yi ibada a cika a kawo kullaya da saboda haka kun ji shi za a ba na dangalo mutanen da suke zuwa aikin hajji yanzu na cin na san ne lissafin da aka yi ana magana kafin a fara wannan ƙa'idodi lokacin ma ba ƙa'idodi a harami a wannan shekarar ta ake waɗanda suka yi aiki umara a wannan ramadan sai lalle ka waɗanda suka yi aiki ne da ana magana ko miliyan nawa ne suna magana a wannan lokacin zo da ko da yaushe haka a wani ana zani ana fita in ko goma karshe ina ji ma bayanin da suke a goma karshe mutanen da ake magana an faɗi wasu miliyoyi na wanda adadin da suka faɗa so da haka yana da faɗi a ce Allah ya hore ba a je a yi domin akwai fa'idoji masu yawa to shi muka rukun alaihi bukari da musulun sun suka rawaye na biyar a san mu yuri ku bi hadal azmi kun ji ko ya yi yuri azmi yana hutar da digestive system hanyoyin narka abincin ka yana hutar da su wani ma'aikaci da babban hannu eh hannun ka da yake yin matsalolin su mafi yawanci a ɗaya da ko digestive system da kuma hannu su zai iya cewa a min ana ya amani ba dangane da wahalar ayyukan da suke yi almukawa da wanda yake saduwa da juna ayyukan da waɗannan koda a digestive system akwai koda akwai da yake kiran da masar masawar sufuri sannan akwai hanta duk wanda abubuwan hutawa suna samun hutu to sai yake wani jibul fadilat sannan yana narkar da ragowar abin da ya rage a cikin cikin wani kawai shi kuma kuma yana ƙara wa cikin ƙarfi wa huwa mujibi aida li amradin kathira sannan yana da fa'idoji har yau dangane da wasu cututtuka da wanda ba da yawa akwai cututtukan da yau kake narkar da su yayin yin arziki Allah ba ba da su ba a jikin ka inda za ka je kana so ka gane haka yanzu kafin Ramadan ne yanzu ka je ka je ka da kawai in ka da ya zo ɗauki matakin da ya bayar na shawara a bayan wajen cin abinci kar ka rika kare ko ba ka ga yaya bayan ka da ka ji ka je kai tambaya kai ka je a ƙara gwada lafiyar ka ga yaya za ka koma sai dai idan kun ma ture ne kake da muka faɗa a baya wajen cin abinci kun ma ture ne kake a ta lafiyar da zai yi masu nakar to wannan kuma ka ga ka yi gani ko an tafi da ba ba ka yi to shi ne yake faɗa to shi ne ba da yake a mita isu khalil wa allan jira'a ta hanyar mara yi wani yiwu islamun musulmi na min da ake duba azumi yana hujjar da masu jan gaba mun ce gaba wanda ta laya ya gaba da ya yi da ya yi ya yi min da ake duba na hanyar yin amfani da hayaki shi ne gaba al-muharram jara'a wanda aka haramta a jara'a wani zai yi kuma a lantarki wannan azumi yana taimakawa mutum wajen gwamnati a yi duk wanda ya awa sha biyu ya abu ne zama a dukkan a kai ba to zai iya sauran awa uku domin awa sha biyu ya yi awa uku ya rage kawai kai rai karfe goma ka kwanta ta yi awa sha biyu ba kai wannan abun ba za ka iya awa uku ma ba awa sha biyu ka je ka kwanta duk wanda ya saba da wannan sati ɗaya ya sati ɗaya ne wanda ya wata wanda ya wata zai iya shekara wanda ya shekara kuma shi ke na arabu. Shi ne abin da ba da yake gaya mana. ويزايدهم على ذلك نجد الصوت تهذيب للنفس أجل yana karkace zuciya wa ta'wilu la ha'al khair kuma yana sabo wa zuciya da yi ka ga ba kullun sai ka ba da dalilo guda goma in Allah ya yarda azum ba sai da ka tsore kawai ka da ka saba in ba ka bayar ba ka shi da annan ku shi ne ma da yake cewa wal mizan duk kuma zai zama mizan da ba ka da tsari komai yi kake kawai karatu amma yanzu alibi ya tura ka akan tsari domin ya tura ka wajen yin da wasu karfe kaza har ka dama sannan wajen buɗe baki ka san lokacin da kake yi sannan sallar ka ba a ba wasa da ita wannan lokutan to sai ka kawo mutum da tsari da da ku ba ka da da ba ka da karfe kaza kake zuwa tafsiri guri kaza zai wannan lokacin yayi za ka tafi duk tsari ne wannan duk tsari ne to zai koya ma tsari wa tsari da biyayya wa sabri da hakuri wa da ikhlas da yin abu dan Allah ba da shi ba soyayya da ba soyayya da biyayya ba kar ka yadda za ka biya a wani ajo wani ya biya ka zuwa ka ɗaukar ka a wasu kana suna kana yanzu ne mun da mutum goma yau gobe kuma za mu da mutum a gidan kar ka soma kar ka soma kai inda ma duk ya mutum yi wani lillah la da yake zuwa jaza'an za ka yi abin da za ka yi koya wa kanka a ai shi ne ma abin da ake yi ke koya ma wannan ibada ta koyi domin idan ka ci abinci bayan a za a kai ga ɗakin ka ci abinci ka fito wani da babu amma saboda ka da Allah akewa ba za ka koyi ka ci ba to so ake ibada ta ka zama irin wannan da wasu ana koyi domin ba abin da yake lalata aiki irin riya ko aka tsaya da sauye ma halin su ne a cikin duniya ba abuwa abuwa ne na yi shekara arba'in yana yaki da dukiyar kasa abu tarbe a wajen Allah arba'in da aka arka ya kasa da abin da za a kore a tabbatar dan Allah a cikin yau wani shi to azumi yana koyar da wani domin ka ga ba wanda ya san da kake wa kowace irada da karfin ciki karfin ciki a yanzu wani yana da ya kada ko sai ka rage ba tattauna da wani yana fata shi ne wallahi yana tattaunawa akan tsarin da shawara kawai take nema wanda tsari ya kamata yi na wancan tsarin bara ya yi tsari na siyar siyarwa da babban abu ya tafi wata unguwa ne tsarin da a shawarance cewa ya ba mutum goma wajen yanzu misali mutum hamsin yanzu yana so ya zama ɗari wannan nufi ko wata kira ne tabbacin yanzu ka yi ɗari da yanzu kai ka yi goma da yanzu ashirin kake so to wannan abubuwa ne masu kyau sosai da to shi ne ma da yake gaya mana yana cewa na bakwai irin sa'ihu bil musabati bayna ikhwani isra'ili azumi da azumi zai rika jin daidaito equality tsakanin da da yan uwansa masu arziki duk kudin da yanzu zaka rika gani cewa a yi dai ne yadda nake jin yin wannan a cikin haka mutane suke yi idan ba su a rubutu a wajen arziki wannan ake so ka hararo bai yanzu mu ba mu ka ga yana arziki tare da su duk kudin sa wai sai mu ba mu ya ci abinci tare da su wai yi su wani ba za ka tashi ne amma za a sha ruwan da biyu ne zuwa zauna wannan abu ne mai kyau wai su ba mu wai su في وحدة إسلامية عامة تمام واتو في وحدة إسلامية تمام يريد أن يوجد جاوة تعمل واتو هدوة تمثلين وين تلك كمان جاء ليه هدوة تمثلين أجل يا أتابو للدنيا أجل للدنيا إيه يا مسلمين لكي بانو من المسلم بابا من المسلم بابا كوا أجل Yanzu da haka wannan wahadaniyar ana bukatar ta kowa ya ajiye. haduwa na takwas yuhisu sa'i min ju'a bi ajli yana jin yunwa wa yuwafi ikhwana hu jami'in anan zai ka tauta yawa uwanta ba ta yi muhammadin wasa wadanda ke cikin yunwa wal mustajina da mabukata wa yadda sadaku ala fuqara wal masakin wannan zai janyo ya dawo abin da ya rika raba wa talakawa da fakirai na tara idan kana ta'inu ala al-halali kama bi masajid Allah ta'ala idan har mai ajiri ya haɗu ga wani cin abu da yake halarci dama an saboda kwaɗayi shi ma za ta lai ta'ala wajen neman yardan Allah kaga dai abin jin da na halal ya zo shinkafa da taliya da wani abu ya koyi a gida amma ya ci halal ne wa ba haram ba amma saboda neman yardan Allah Allah ne ya kada shi daga safe zuwa daga alhurin zuwa farko rana ya ƙi sai bal aula an ta kada nafsuhu li imtina'i 'ala al-haram lalle abu da ya rubuta dibo shine ranka ya hana zuciyarsa da tari zuwa ga abu da yake na haram ga abu da yake na halal ya ki ina kuma ga na haram bin ba da aula ya kauce wa haram din da yake kauce wa ne halal din da yake na ta dan yin da Allah na goma al-amanatu wa barakatullah amana da kuma baraka waye baraka ba shi ne kai da Allah yana ganin ka da abu da kake a ɗakin da daga kai sai kai ko CCTV babu da za a wajen lafiyar nan CCTV mutum ya nuna wani abu da yin CCTV da nuna misali amma a ɗakin da babu da kai sai Allah to yin wannan abin muraƙaba bayan jirgin ne kaurin illa da dai da tsimun haƙi an ta abu da laha da an naka tarahu wa illam ta kun tarahu wannan muraƙaba da ka saba da ita to ana zo da ɗori ga amana ga muraƙaba a azumi ne za ka mutum bai da amana amma an kawai da ajiyar abu sai aji to da yana so ya samu ladan azumi fahila ya shiru ku sa'iru al-mukira lokacin da azumi yake ba da ababan shi huwa ya rabu anna Allah ta'ala yuraki domin ya san Allah Allah yana kallon sa fa yadda awwal al-amana anan zai saba da amana fi ta'amuli ma da wajen mu'amala da mutane siyamu tadawwa wa fadli azumin tadawwi da falalarsa shi ne azumin nafila wanda ba na wajibi ba rakaba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi siyam al-ayyam al-atiya annabi sallallahu alaihi wasallam Allah tabbata gare shi ya kuma yin wajen yin wayanda azumin mukan masu zuwa na daya ya kuma sani ayyam al-shawwal yin azumi shida a watan shawwal قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان الذي هو اللي قال في رمضان ثم اتبعه ستا من شوال لان يربى ينتهي بذلك سنه وشن شوال فكانما صام الدار كما جاء الرسول زمن ne gaba daya kamar yadda adalci shekara da shida rawahu muslim wa qala aidan siyam ramadan bi abi wal ashhur annabi alayhi salatu wasallam ya ce azumi ramadan sai ne yake da azumta wata goma wa siyam tilati ayyamin ba'dahu isharai shi kuma yin azumi na kwana shida ne yake da azumta wata biyu in ka hada wata sha biyu kenan fa dalika siyam kan wannan shi yake nuna kai azumin shekara guda da yi wa rawahu ahmad imamu ahmad duk shekara kana wannan kaga in ka gaji rana a cikin ba kana cikin asai wadanda suke masu azumi wasa'i ne wasa'i ba da Allah yake magana qala ulama malamai ta ce alhazan su biya shi da amsaliya ai Allah ne ma ya faɗa man ja'a bil hasanati falahu ashru amsaliha saboda haka duk aikin alkhairi za a baka da shi hasana goma wa ramadanu bi ashri shuhuri ramadan da yake da wata goma wa ayyamu tikati bi shahrayni kwana shida kuma daidai suke da wata biyu fa yakunu al-majmu'u ithna ashara shahra in ka tattara zai baka wata goma sha biyu ka dauke shi ba ruwa ba ka hada kwana talatin da shida domin ko kai azumi ishirin da tara azumin kwana talatin za a baka lada ko ishirin da tara akai wani zai zo ce wani shekara ba za ni duk shekara ba ba azumi talatin an wannan ita ta maganganu ne ke da yi waye ke ba ka yi talatin idan ba ka talatin ba ka ishirin da tara azumin kwana talatin za a ba za a ba ka haka Allah ya ba ka to da haka kara ba ka to idan ka rinka ba kwana talatin da biyar kashi talatin da biyar sau goma sai ba ka ɗari uku da sittin shi ne kwanakin shekara yawwa amma ba a yi wani da lissafin ba wai za ka karara sauƙin kullum sanatin ya kone da haka idan ka mai da azumi duk shekara kana yin wannan to zai rauto ka a dozi damar ne gaba ɗaya na biyu sauma ajini zilhijja azumin kwanaki kwanaki goma na zilhijja wato mu yau mai araba ni gairi da haji da azumin ranar arba ga wanda bai je aikin hajji ba Allah sallallahu alaihi wasallam sau yau mai araba ta yi kafiru sanadai annabi yau ne azumin arba yana kankare zurin shekara biyu ma biyar wanda ta shuɗe wa mustaqbilati da mai zuwa wa sau yau mai ashura shi ko azumin ranar ashura ya kafiru sanatan ma biya yana kankare zurin shekara da ta shuɗe رواه مسلم وقد ارسل لمن الى رسول صلى الله عليه وسلم فشهد او ايضا النبي عليه الصلاه والسلام واجب كوتر فشهد فيها وهو يصوم الناس بالعربه yana yi wa mutane hutuba a arba ne da ilimin gawa da ne nuna ba annabi ba ya ne arziki ranar arba shi ne dalilin gawa wa qala sallallahu alaihi wasallam ma min ayyamin al'amal salih fiha ahabbu ila allah min hadhihi al-ayyam hadisi ibn abbas annabi alaihi salatu wasallam yake cewa babu wani ne duka da za ka yi ayyuka na kwarai a cikin su da suka fito ruwa zuwa ga Allah je da wayannan kwanaki yani ayyaman ashar ana nufin kwana goma qalu ya rasulullah wa jihad fi sabilillah ga banki ne ko fita yaki da daukar kalmar Allah qali ni wa jihad fi sabilillah ko da fita yaki da daukar kalmar Allah illa rajulu kharaja bi malihi wa nafsi sai mutumin da ya fita da dukiyarsa da kansa sun magana ya fiya min zalika bi kai sannan da ya dawo wato bayan ya mutu da ya bai dawo da komai ba da rawahu bukhari na uku sau yawmi ashura wa yawman qablahu aw yawman ba'dahu a dukkan ranar ashura da wani yini kafin ashura ko kuma wani yini bayan ashura din shi ma da yana da ra'ayi cewa Muhammad da yini ke amma kuma wasu malaman ai ba su da wajen suke kawai tar da goma yawwa ko kuma goma sai wannan sabani ne na malamai dan kuji amma shi malam ya magana ra'ayin sa anan قال صلى الله عليه وسلم هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه annabi ya ce yau ne ke ranar ashura amma ba a wajen ta muku azumtar sa ba wa ana sa'in sai dai ku sani ni ina azumi fa man ja asaba duk wanda ya ga dama ya yi wa man ja abali sai wanda ya ga dama ya ja ba sai ya yi ba mutafaqun alayhi wa qala ayyuha alladhi la in bakitu ila qadir annabi ya ce idan Allah ya kai zuwa shekara da zuwa da asuman nan tafi'a sai za a nufi tana da wata a dauke kada yin tasuwa ba amma ya ce da sirri saboda haka sunna ce ta ilmiya annabi ya tabbatar da ita yawa rawahu muslim na hudu ya ba kar sha'ban a duk da mafiya yawan kwanaki sha'ban kun ji mafiya yawa ba a duk da sha'ban duka na'am kamar yadda wasu ke duka wannan wannan wannan da muke da annabi yana yin azumi da yawa har azumi ya zo ba har ma azumi ya zo yace idan ka saba ta abara bara ta su domin ana so wato kai gini ba a so ka je ka haɗe kamar yadda wasu ke wata uku a jere tun daga ranar har zuwa ramadan wannan kuskure da ya nasa ba an gane ku so da haka amma azumin ka a jaban annabi yana yau da azumi domin ka sabarwa alwato shi ka sabu azumi Rufe yake wa wata makunare na biyar sau mu yawon Isra'il wani kafi a dukkan lijirin da alhari akwai wanda sun bayi azumin kuma za su kawo kamar. قال صلى الله عليه وسلم في عرض الاعمال يوم الاثنين والخميس انا ابو جلال ده عليه بعد الان على هذه الاثنين ده اي يوم يلبيه وانا اي يوم الناس انا اي دي على هذه الاثنين على طول عليه ايه فاوجئت اني عرض عملي وانا فائز ان ازوق بجرو على عيني انا عندي وكده انا مش عيني نوعا ما بعدين سيد رواه النسائي والبدعه sallallahu alaihi wasallam an zo yau mai tsire an wa annabi tambaya akan ayyukan ranar litinin ba kana da yake zalika yawmu wulidu fi ranar aka haife shi wa unzila alayya fi sannan kuma ranar aka saukar mun kun ga wani ƙarin karatu a cikin sayin da muka biya a baya wata sabuwar da za a wata wata fa'ida ne kawo da shugabar kudi rawa kudi da ai unzilan wato unzilan wa'ayu alayya fi ranar litinin aka saukar wa annabuwa wannan risalin risalin da muka yi a baya gaban babu kuma da babu ba ni da ta kawo ta wannan kuma ta kawo ku shi ne amfani faɗaɗawa kullum a ita karatu an fahimta da kyau ko yawwa ku shi ne ma da yake na shida don ku yawon da shi a dukkan ranar fararen kwari su ne sha uku sha hudu sha biyar da kauci sun mutu ko ba ɗan kwanaki kaɗan suka wuce لقول أهل الصحابة رضي الله عنهم سوى بدم وأن يكون صحابي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام فيه النبي عليه الصلاة والسلام يا أم الدين دم أجل تقال أبو أوجع أما فرع ربنا ثلاثة أجر شاوك بوجع أربع أجر شاوك بوجع وخمسة أجر شاوك بوجع أخرجه النسائي وغيره وهو أثر حديث من الجو لبقوا صوم يوم صوم يوم wa islamu ai azumin yau gobe a huta eh ai yau gobe a huta ya mu da huta qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi yace ahabbu qiyam ila allahi qiyam daud ahabbu qiyam abwan mafi soyuwar azumi a gurin Allah madaukakin sarki shine azumin annabi daud wa ahabbu salati ila allahi salatu daud mafi soyuwar sallah a gurin Allah madaukakin sarki ita ce sallah annabi daud kana ilamu nisbal layl rabin dare annabi daud zai yi barci ويقوم سنته في قيام الليل وتوبته وينام سنته كما وتوبته ɗaya da shida wa kana yusir yawman wa yasum yawman saboda haka ya kasance yana yin azumi yau gobe ya huta haka rabin zamu ce na rabin bukari bukari ne ya rawaito da kai ko to abin da zai faru shi insha Allah ta'ala karatun mu fara jinta muna da izinin da zuwa ba dan muna da akwai masallaci da dan uwa da yake cikin wato yayin da suka yi renovation za mu je gobe mai kamar a ɗanyar tunatarwa a gurin a can wata unguwa ne wajen dan shagaru ba dan wannan ba so muka yi dama muka yi karatu yau in an rufe karatu cikin masallacin gobe ma mu kuma yi in yanzu wajen da jirgin to amma muna da wannan matsalar gobe insha Allah ta'ala ranar litinin da zuwa muka karatu ba mu gama ba to talata ina ji gaba ba karatu goma da za a ara mana talata ba karatu kuma ana yi an so yawa da haka wannan shi ne insha Allah ta'ala eh la da kuma abin da ya zama fita ta mai dawa muna da lakta wani wasan lafi a nan da na gani insha Allah ranar lahadi to wannan shi ne amma mun ga amma ko da babu za mu kafa da da mu insha Allah insha Allah da ranar da zai da zuwa mun muka yi wani gari da aka awwal mun ka da ya da da da da wannan mun yi da da da ya ya da ku ji da ai da mu ko na ba ku da da ba ku ko da ya da ko eh mun ga na ko da na da ka yi da ku ji da da da da da abu da awwal mun ka da ya da da da da wannan mun ko da ya da ko da ya da wannan kwanaki da ke da fara ana da kwanaki da kamar da wannan da lafiya ya yi da kwanaki da wanda ke yi tsoro kuma tsarin da rayuwa da tsarin da rayuwa ya yi ana da kwanaki wanda ya yi da da wanda ya yi yau da ya yi da ya yi da ya yi ya yi da bayan wanda ya kowace tsara wanda ya yi da halin da ya tsawa a tsarin ma ya kara masa wani ya yi amfani wanda ke yi da wani da wani ya yi da wani ya kara masa da ke اللهم انا نسالك ربنا وربنا لنا ولا تهمنا واجعل لنا نسيما خلقك ولا حول ولا قوه الا بك ونعوذ بك من منك وقدم على جبل الجلال انك حكيم ربنا اتاك عليك ما تريد كون وان استطاع قوي الاول والاول واولا كلهم جل وعلا على نبينا محمد وعلى اله